نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله shi ne karatunmu na nawa kenan na bakwai a cikin littafin rahikul maktum littafin da yake bayanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ina ne muka kwana wa amma kahlanu malam yace to amma kahlan fa ashharu butuniha mafi shaharan ɗiyansu dutoni muka ce ƙaramar kabila ke kamar mutum ya haifi ɗiya ne da sai su wawatsu su haihu kamar kai askai ne asulinsu ga 'ya'yanka to jikokin su ake ce ma dutoni to cikunnan nasu malam ya ce mafi shahararsu hamdan akwai kabilar da ake ce ma hamdan duk sunayen mutane ne amma sai aka dangana su kuma yawwa aka dangana kabila zuwa gare su amma asali duk sunayen mutane ne wa alhan da kuma alhan shi ma sunan mutum ne amma aka dangana kabila zuwa gare shi wal ash'ar da kuma ash'ar shi ma sunan mutum ne ash'ar abu musa al-ash'ari abu burdata al-ash'ari yanan duk sunayen mutane ne amma sai a danganta wato kabila zuwa gare su saboda sun hayyafa sun je sun kafa wani sansaninsu wani zangonsu sun yi sansani wurin sun yi zuri'a mai yawa to sai a dangana wannan kabila zuwa ga asalin babansu wanda ya zo ya kafa wannan wurin wa tsayi da kuma kabilan tsayi wa madhaji da kuma kabilan madhaj mabi shaharan ‘ya'yan wannan mutunan na kahalani ga sunan su ne hamdan da alhan da al'ash'ar da kuma tsaye da madhaj guda biyar kenan wamin madhaj daga mutunan madhaj ko kuma kabilan madhaj kuma aka samu ans ansu wannaka da kuma naka annaka akwai ibrahimu annaka itabi ana ɗan wannan ƙabila ne wa lakam da kuma lakam kasan dama mun ce mutum yana ya haihuwar yaya sai kaga Allah ta'ala cikinsu ya ba wani zuri'a mai yawa fiye da kowa wani Allah yana ya bashi zuri'a to kuma zuri'an nan nashi sai kaga ba su shahara ba ba su ma haihu ba yana da ɗiyan su kuma ɗiyan sai Allah ya hana masu haihuwa shi ya haife su amma kuma su ba su haihu ba ko kuma sun kai wani matakin da za su yi zuriya sai Allah ya karɓa rayuwarsu shi kuma wani sai ga Allah ya ba shi ɗiya ashirin talatin duk karkashin wannan uban saboda haka sai ya bayyana wannan kabilan fiye da sauran saboda su ba su da yadda za su bayyana ba to haka ne ake samu to akwai lakam ta ma kabila ce za mu ji cikin larabci ko cikin sunaye na magabata ka an ce al-lakhami dan kabilar lakham min lakham daga lakham kuma kinda akwai kinda min kinda daga kinda kuma ma'ana shi lakham shi yayi kinda shi kuma kinda yayi banu muawiya kabila ce da ake cewa banu muawiya ba muawiya sahabi ba wannan tun ba a haihi kakan kakan ma ma'auyen wannan wani ma'auye ne can da aka yi inda dan da ana magana ne kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai banu muawiya ɗiyan muawiya ita ma kabila ce wasakun kuma akwai as-sakun ba sukun ba as-sakuni dan sakun wannan duk ɗiyan wane ne duk jikokin lakam wasakasik da kuma sakasik wanda da malam nan malam ya ce wahiyya gairu sakasikin da yanan waccan sakasik da muka karanta ba ita bace yanzu waccan ba ba ta kinda bace waccan ɗiyan zaidi ne ibn wasila ko yanan lamba ta biyu as-sakasik wa hum banu zaid bin wasila ibn himyar wannan wasu sakasik ne kuma jikokin kinda wa juzam kuma akwai juzam juzam mai na juzam kuturta kabila ce sunanta kuturta to akwai banu kalba ba ɗiyan karnuka akwai banu kilab ɗiyan karnuka suna da wannan sunayen saboda sunaye ne irin nada wani abin birgewa ne kamar su irin waɗannan sunaye mugaye kamar wani abin birgewa ne ga mutanen gargajiya na da da wani abin irin na alfahari wa amila sannan kuma akwai kabilan da ake ce ma amila wa khawlana kuma akwai khawlan daga ciki akwai tabi'i da ake ce ma abu idrisa al-khawlani wanda ake ce ma'aidullahi ibn abdullah sunan shi kenan mai riwaya daga abu zarril gifari radiyallahu ta'ala dan wannan kabila ne khaulan wa ma'afir da kuma ma'afir suma sunan kabila ne wa anmar da kuma anmar wannan duka sun hito ne daga ba jikoki ne da ɗayan jikoki da tattaba kunnen lakab kaga kenan shi lakab din nan cikin waɗannan yaya na na wannan na kahalan ko shi ya fi kowa izri'a izri'a shi ga sunan ga kinda ga banu muawiya ga sakuni ga sakasi ga juzam ga amila ga khaulan ga ma'afir daga nan suka tsaya su ma duk sun hayyafa sun shigo cikin duniya wa min anmara daga cikin kuma tattaba kunnan shi da ake ce ma anmar akwai khas'am kabila ce khas'am wa bajila ko bujaila akwai wannan kabilan da ake cin bujaila wa min bujaila ahmas daga cikin bujaila akwai ahmas ma'ana bujaila shi kuma shi yayi bi ahmas wal azd sannan kuma akwai kabilan al azd wa min al azdi daga cikin ƙabilan al'azdu al'ausu suka fito waɗannan su muka sani ko? wal-khazraj da kuma al-khazraj manyan ƙabilu waɗanda suka zanna madina asalinsu ba ‘yan wurin ba ne kamar yadda za mu gani zuwa ne suka yi manyan ƙabilu ne al'ausu wal-khazraj waɗanda su ne suka yi taron dangin da suka zo suka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga maka ya koma madina duk abin da yake so a madina za a mashi duk abin da yake bukata za su mashi za su ba shi komi amma annabi sallallahu alaihi wasallam kana ga manzala da ya zo madina duk alƙawarin da suka yi sai manzala ya nuna dishi za ya maka shi bai dogara da su ba wurin zaman da za a yi zauna ma da kuma ta kwanta wurin masu wurin marayu ne suka ce sun bada saboda manzala ne sun bashi kyauta manzala ya ce a kudi za mu ba ku ko bai ce to mutanen madina ina alkawarin ku ku sai mun manzala ya ce saminuni ku gaya mana kudin wurin suka ce a manzala ya ce a kudi za a biya abubakar ana kudin kudin ya ce ga kudin kaga dan makka ne ba dan madina ba to haka ake so matukar dai kana da naman kai abu kakka jira wani ma yan wani ya zu ya yi abin da azarbabi ya maza ya maka shike ma dai kana da ima kanka zala da abin da ya koya mana kenan mu zamanto masu dogaro da Allah sa'annan masu dogara da kanmu wa khuza'a da kuma kabilan khuza'a ita ma kabila ce babba zaka ji ana cewa al-khuza'i ko wa auladu jafna da kuma ɗiyan jafna ɗiyan wani mutum da ake ce ma jafna mulukar sham waɗanda suke sarakunan sham ne al-ma'rufuna waɗanda aka san su bi ali ghassana da iyalin ghassan waɗannan duka sun hito daga wane ne ha sun hito daga almar ko kuma daga al'azdi al'azdi jikan jika ne na almar wa hajarat malan yace banu kalana su banu kalan din nan waɗanda aka fara magana kuma ga mafi shaharar su guda biyar muka zano ko to sun yi hijira anil yaman sun taso daga ƙasar yaman yaman tana kudancin makka haka kamar mu da najeriya kamar maladida ta tsina haka take ko haka suwa suke nan kai tsaye ko jibiya da kenan kamar dai maradi da jibiya maradi da magama da sauransu kaga kudu ne ko to haka yaman take da ita da makka ƙasa ce ita ma mai zaman kanta galibi ma mutanen yaman motuna suke hawa su zo maka na sai mutum ya tuko mutum kamar dan maradi za a yi magama aika ga yana da moto kawai sai ya tafi shi to haka su ma suke sai ta aikin hajji bisa motuna ba wai ba su hawan jirage ba akwai jirgi saboda ai capital waɗanda suke baki-baki su ne suke hawan motuna wasu ma ƙasa suke taho su saboda kusa ne to wannan kabila ta banu kahalana sun taso daga ƙasar yaman kuma an ci dama kusan larabawa duk daga can suke can ne asalin larabawa duk daga can suka taso gaba ɗaya suka yi nan wajen saboda can galibi wajen nasu ba daɗi gare shi ba abin da akwai ɓangare mai daɗi akwai galibi da amma da ƙungurman daji ne kawai tsaunuka ne shi yasa ƙasar yamma na ba kowa ya san ta ba yana daga cikin ƙasashen laraba matalauta amma kuma su ne asalin mi asalin larabawa za ka ga su shiga su hanzu irin ta kakanni da uwaye ce suke kowa da kowa ga kowa da wuka nan ga ciki ko malami ne sai ga kwalliya ce ta irin wuka tana da ɗan kubanta yar gajeren wuka haka ta ɗan lankwasa sai mutum ya sa ta nan ko hudu ba za ka sai ga mutum yana da ita nan ba wai da a yi faɗa ba ado ne cikakken kwalliya shine ka so ka wuka nan saboda duk wanda kenan shi ma yana soke da ita wantasharat kuma sun watsu sun bazu fi anha'il jazira a cikin sasannin jazira ana sun watsu cikin jazira ina ne jazira makka da madina da da jidda da sauran wurare ko wanda mun yi karatun shi wancan satin yuqalu ana cewa kanat hijratu mu'zamihim hijiran mafi yawansu ta kasance ƙubaila gabanin sailil aram sailil aram mana gabanin ambaliya wannan da Allah ya faɗa farsalna alaihim sailil aram baddalnahum bi jannatayhim jannatayn to hijirarsu ko hijiran mafi yawansu ta kasance gabanin wannan kenan wannan sailil arab din ma da Allah ya faɗa can aka yi shi a ƙasar Yaman hina fashalat tijaratuhum lokacin da kasuwancin sa ya samu me ya samu cikas ya yi rauni shine fashalat wala tanaza'u fatafshalu kenan fashal shine samun cikas da ci baya da lokacin da kasuwancin sa ya samu cikas ya samu ci baya ya ja baya lidoktin ruman saboda matsin lambar rumawa matsawar da suka masu sun matse masu lamba sun kuntata masu rumawa a wancan duniya kamar yadda kasan america ce yanzu su ne dama rumawa su ne mutanen turai rumawa su ne mutanen rome mutanen itali kenan da abin da ya tahi mai itali tana bakin gabar ruwa ne yi sauraka ta samu damar mai shigowa kasashen larabawa ta mamaye su ta mamaye wasu daga cikinsu kamar irin su libi da sauransu ko sun shigo nan duk sun yi abinda su sun yi aika aika sun kashe mutane sun kuntata ma mutane allah ya rama mu to lidottin rumani saboda matsawar da rumawa suka yi masu shi yasa kasuwancin nasu ya sha baya me yasa suka matsa masu saboda su ma suna son su dago wurin kasuwancin suka ga in suka bar waɗannan suka yi ƙarhi to suna iya karya su saboda haka sai suka matsa masu suka kuntata musu suka tara hanya babu hanyar da za ka bi ka tai kasuwanci ta ɓangaren su a ce sai an ma tara da gobe ba za ka koma ba ko a kwace dukiyar ma ko a kashe ka wasai tsaratim da kuma mamaye wadda suka yi saboda sun mamaye ala tariqit tijaratil bahariya akan hanya ta kasuwanci ta ruwa hanyar da za a bi saboda ai tsakanin turai da kasashen laraba ruwa ne ai kaga ba yadda za a yi babu wani kewaye da za ka yi ba wata dabara sai ka shiga cikin ruwan ruwan sun zo sun tare kamar yadda yanzu suke mai yan gudun hijira ko nan bangaren afirka kana iya shiga ruwa amma can bangaren baya yiwa ko ina tara ake da shi in ka je bakin gaba su ba yadda za ka sai in sun ga dama sai in sun ga dama ko kuma sai in sun dan shagala sun rabgana sai ka samu dama ka ketara ka shigo cikin kasarsu amma ba haka ba su shiga kasarsu yana da wahala to sun tara ko ina duk sun mamaye hanyar kasuwanci ta mi ta ruwa to lokacin nan ne su kuma waɗannan laraba banu kalana suka tashi suka sake wuri tunda wannan hanya ta riga ta lalace wa ifsadihim saboda kuma sun lalata tariqal barri hanya ta waje ita ma wadda ba ta roma ita ba sun bata ta ma'ana da sun tare ta sun zo sun yi kaka gida ko ina su ne sun baje sojojinsu irin sojoji irin nasu dada duk wannan ana magana ba kamun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana yanzu ake magana ba ba da ihtilalihim da misra bayan sun zo sun kwace garin kasar misra wa sham da kuma sham indo sun kwace sun maida su suna masu mulkin mallaka shine ihtilal shine kaka gida da bahaushe ke cewa isra'ila ta yi kaka gida a palestine da larabci shi ke cewa ihtilal mana ka zo ka sauka ga wuri ka kwace mai mai wuri wurin shi kamar yanzu abin nan mutanen palestine suna ta kuka da isra'ila suna kuka da ita saboda mi hanya guda ke gare su in za su tahiya kasashen waje kuma hanyar sai an bi ta ina sai an bi ta isra'ila sun tara hanyar yanzu an ce sun dan daga amma an kai in ka tayo baka dawowa ta nan kuma babu wata hanyar dawowa kai shegantaka babu hanyar da zaka dawowa ba ta nan ba sun ce sun yarda duk wanda za a yi ta yi ta amma ba dawowa ta ta yana zaka dawowa ka mutanen nan suna shan wahala kai nan komi ba amma duk wahalar da kake sha ba amma komi kana da walwalarka kana da yancinka duk azabar da za ka sha nan wurin wallahi ba ka kai ɗaya cikin ɗarin azabar da suke sha ba wani lokaci ruwa ake yankewa matatan ruwa ake zuwa a tsaye da ruwan a zuwa kawo tankokin yaƙi da sojoji kawai a ce shi ke an tsaye da ruwa ko wuta ta zama cikin duhu wata da watanni ko a ta zama cikin kishirwa sai a koma min kowa da kanshi da dabara shi ne za a ta gina rijiya da hannun shi da wahalar shi da zubar shi ya samu ruwan da za a zangi sha sai sun gara ma kuma su saki kuma duniya duk tana kallo la kawo karshen su wa yuqalu kuma ana cewa bal lalle innahum lalle su hajaru sun yo hijira ne ba da saili bayan wannan mamakon ruwa din bayan ambaliyan nan da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da fashewar dam dam ne aka yi sosai mai kyau kusan a wancan duniyar babu ma irin shi ya tara ruwa sosai ba ma mutane bayan Allah subhanahu sakamako wannan dam sun samu noman rani sun samu iyan itace kamar yadda Allah mai girma da daukaka ya ba mu labari ko to sai suka ci gaba da sabon Allah Allah ya ce jazainahum bima kafaru mun saka musu ne saboda sun yi mi sun kafirce ma Allah har Allah ta'ala ma ta hanyar jaraba ya turo masu kusu shi ya zo yana gurguran gindin mi gindin dam ɗin yana gurguran shi haka yana ɓanna haka kamar har wani na ce musu kun ga wannan kus- kusan ku hana su sakamakon sabon Allah da kuke wallahi kusan nan yana iya tada muku suka ce wannan dan kusan ko kuma kusan shi ne kuma shi ya mafarin mi wacewar dam ɗin wannan yan wasan da yake yana gurgura yana rami yana rami har- sai ya samu yan uwan shi kusa da suka kama ana ta yi da kuma ga sabon Allah Allah ya tashi kama su kenan suka rarake dam din gaba ɗaya sai ga dam ya wace ki kuma ya dawo mi ya shigo gari ya bado ruwa cikin gari ambaliya ko ina gidaje duk suka nice gona ta taba ci dole a tashi a bar wurin sai aka tashi to ana cewa sun yi hijira ne bayan wannan ambaliyar da Allah subhanahu wataala ya aiko musu hina halakal harthu lokacin da shubka ta hallaka mana tunda ba wurin noma ba wurin noman shigawa ba wurin noman rani me za a yi da wuri kuma kai ma baka da wurin zama gidanka ma ya nice gidaje duk sun bace duk ruwa sun zo sun shafe su kaga dole kowa ya tashi to sai aka kama aka wace kowa ya kama gaban shi wannan la haka ma dabbobi mutum ma ya rasa yadda za ya bari dabba baiwa Allah dabbobi ma ruwan ya ta tafiya da su gaba daya to lokacin shibka ta hallaka babu gona ba jigawa babu fadama sa'annan kuma babu dabbobin da za a kiyo in kana da dabbobi shanu ne ko raƙumma ko tubaki da kake kiyo to sun hallaka ba aikin yi kasuwa ma ta bace inda ake zuwa a zanna a yi kasuwanci ko a yi kawo kaya duk ruwa sun shahi su haka dole a tashi a bar wurin ba da an kanati tijara kuma haka ta bani ne bayan kasuwanci kad fashalat ta samu wacce cikas din ta lalace to kaga ba kasuwa kuma ba wurin noma ya za'a sai a tashi a koma inda za a samu inda za a yi noma ko yake waccan duniya irin ta da duniya ce wadda ba ta cika da mutane ba kusan komi ga yanan kyauta ne in ka- in in ka tashi ba daga wurin ka za ka ta- in ka je wani wuri ba sai ka nemi izini ba ba mai wurin sai Allah babu wani wanda ya zo ya ce wurin shi ne ba kasa shi garuruwa ne kawai kuma gari inda mutane suke ciki cikin gari nan ne ake da iko amma gefen gari kawai sai ka zo ka azaba wanda zai ma magana duniya irin ta da raka suka wace in suka suka samu dan wuri mai kyau haka wuri wanda yake da dadi sai su yi zaman su mutum biyu mutum uku da yan ɗayan shi hudu ko biyar mutum sha biyar sai a zanna ga wuri a hankali a hankali haka suka yi ta yi suka wace wa kanu sun kasance kad faqadu sun lasa kulla wasailil aish dukkan matakai na rayuwa dukkan abubuwan da za su taimaka masu rayu duka sun rasa su gaba daya ba kiwo ba kasuwanci ba noma ɗainan kaga an rasa mi an raka dukkan matakan rayuwa hanyoyin rayuwa shine wasa'il wasa'il jami'i ne na mi na wasila ya yi wallabi na amunin taƙullaha wabitahu ilayhil wasila shine hanya to wasa'il shine hanyoyi dukkan hanyoyin da zaka bi a samu ingantacciyar rayuwa duk sun rasa gaba daya wa yu'ayyiduhu kuma yana karfafa shi siyaqul qur'an labarin da alqur'ani ya bada yana karfafa wannan magana Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya lalle ya kasance ga sab'awa a cikin wurin zaman su alama ta ikon Allah jannata ne an yaminin wa shimal Allah subhanahu wataala ya sa gona da inda ka tai dama da hagu gona ce da ta inda ka je dama da hagu kawai gona ce ga ta nan Duk in ka zo ga hanya kawai zaka ga ba inda ba wurin noma Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum to ku ci arzikin ubangijin washkuru lahu kuma ku gode ma Allah baldatun tayyiba gari ga da dadi saboda akwai wurin noma akwai wurin samun abinci kuma ga iyan itace itace Allah ya ba su masu amfani su mangwaro su lemu su ayaba su abarba su gwaba duk kayan kayan ci na marmari su rezan duga su nan ko ina wa rabbun ghafur kuma ga Allah wanda ke mai gafara fa aradu Allah ya ce sai suka bujure suka kauda kai fa arsalna alaihim sai lal'arimi sai muka aiko masu wannan ambaliya muka sakan masu ita ambaliya ta ruwa wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini sai muka hurhura musu da gonakin guda biyu wasu gonakin daban kuma gaba ta yi ma'abuta uklin abinda ake ci khamtin wanda yake mai tsami mai daci wa aslin da kuma goruba yaji suna cin fam sai aka koma gurgura goruba wa shayin min sidirin qalil da wani abu na magarya duk dai ba kayan daɗi ba ne magarya tana da amfani amma ba ta da daɗi ba ta da wani jinin da za ka yi ta cinta sai yawa kuma ba ka ɗaukar ta ka sha daɗi ba ka yin baki ka zo ka zuwe musu magarya in ba 'yan zamanin nan da aka yi ba ita kaka tana da ɗan wani jini asa ta cikin galasa a kawo mutane tana da sanyi kuma tana da girma amma da irin ta gargajiya waccan ba a kawo ma mutum kaga sun shiga wahala ba ayaba ba lemu ba abarba ba gwaba duk kayan daɗi babu su sai goro ba sai magarya dajin kawai sai ya koma daji ne ƙungurmi Allah ta ya halakar da itacen da suke ba su ya'ya masu daɗi ba goruba guda nawa za ka ci goruba duk kokarin ka an ka ci guda biyar ai ta ishe ka ko a gani in ka ce ka ci guda goma bakin ka ai jini zai ko ce kan kace sai ka gaji saboda gurgura ake yi ka gani to haka Allah ta'ala sai ga masu da jarrabawa Allah ya ce dalika jazainahum bima kafaru wannan mun yi masu ne saboda mi kafircin da suka yi wa hal nujazi illa al-kafur Allah ya ce irin wannan sakamakon ba kowa muke mushi ba sai wanda ya butirce mu mun imun mu ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin Allah ta'ala ce kuma muka sanya tsakaninsu alkaryoyi ga su nan tsakanin garuruwansu muka yi ta sagarwa mana ya tahiya za ka sai garuri kaga tahiya in kana yi cikin garuruwa ba ka ganin nisanta amma kana daga gari babu wani gari sai garin da za ka kai ta kallon garin yaushe za ka zuwa amma da ka ɗan yi tahiya kilo ɗaya kilo biyu sai ga wani ƙauye ko ga wani zango kuma haka kuma kana cikin aminci haka kana jin natsuwa ko ba haka ba an kama hanya kai ci kilo hamsin kana ta tahiya babu gari ya ga mutum ya shiga cikin damuwa yanzu nan wani mugu ya tare ka ya za ka yi amma an dai kilo ɗaya kilo biyu kilo uku kilo hudu biyar sai an ga gari kaga ko wani mugu ya tare ka kana iya ƙara mutane su ji ka su rugo su kama maka to haka Allah ya ji cikin ni'imar da Allah ya masa Allah ya masa wannan garuruwa ga su nan Allah ya ce kuma muka takaita tafiya a ciki muka ce masu ku tafi dare da rana cikin aminci ba wanda zai faɗo muku daɗi ya musu yawa suka ce rabbana ba'id baina asfarina tunda akwai daɗi akwai wadata inda ma tafiya ƙara mata nisa akai Allah ce wa zalamu an busa wadda ka yi zuwa ne wani ana maganan mai na tsada isan su tsada yake fetur na tsada saboda yana samu cewa da Allah shi in ana so ma kai shi kashi kadu ji cikin rishin godiya Allah ne ko ya ka kai shi kashi ka kai kana iyawa mutum nauni ba iyawa mutanen da za su aje mota ko moto su koma suna yawo kasa nawa ne kama shi wani zai ce saboda yana samu duk irin ɗabi'ar da adam in daɗi yamma mutum yawa shi sai ji ko kuna kuka abu ya tsari sai ce ya ba wani abu bane ku dai kawai Allah ya sai ka jana ku dai Allah ya kawo abin sai kawai ko addu'a ku kai ba ya cewa amin saboda shi yana da kudin sai to haka suka yi suka ce Allah ka nisantar tsakanin balagururum Allah ya ce wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha sun zalunci kan sai muka maida su labarai wa mazzaqnahum kullu mumazzaq Allah ya ce kuma mun watsa su dukkan watsarwa inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur lalle a cikin wannan akwai alamomin ikon Allah ga dukkan mutum mai yawan hakuri mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala to kamar yadda alqur'ani ne ya bada labari wala ghurwa ko wala gharwa babu mamaki shine ma'anar wannan wala gharwa la ajaba ba mamaki in kanat hunaka in ta kasance akwai adama ta kaddama banda abin da ya riga ya gabata shine ada ada ma'anar ta ghaira kawai tana daga cikin hurufin istithnai ada da hasha da khala in an ga dama a ce ma ada ma a ce ma khala in kuma an gada ba sai a ce a da kawai banda ma'anarta ɗaya da gaira da illa illa kawai ita ce uwa ita aka yi sani a dama ta kaddama banda abin da ya gabata in ta kasance munafasatun akwai gasa da juna shine munafasa wafi zalika falyata nafasil mutanafisun munafasa shine ga gasa da juna naga kai nima bari in yi yawa ka sa abu ka ya gasa muna da ‘yan matanmu guda biyu na yi ƙari daga cewa la'ani ma sai na ƙara kawai ka zo ka wuce ni da aure ko ba ka san me yasa ya ƙara ba tana yiwuwa shi yana da matsalar da yasa ya ƙara kai ba ka da ita ka zo ka jawo makanka matsala kai kuma shi kuma ya samu kwanciyar hankali kai kuma ka shiga uku ya zo yana ta dariya kai kuma ranka na ta ɓaci ko ka ga mutum abokinka ne kuna harkoki ko wani sirri ya sake gida ka ce ma sai ka sake kana sakewa sai ka ka bar zuwa shago ka zuba kudin duka ga gyaran gida shi kuma kana ganin ga yanan bayan ma ya gyara gidan kuma ya karo amarya kuma an sake mota kai kuma ka koma kusa moto motan ma kana hararan shi ko da tsawo tsaya kake da shi munafasa gasa yasa an kaga abokinka ya abu ka kyale shi in kaga wani dan uwanka na kusa ya wani abu kyale shi na ci gaba kakkace kai ma sai kai to kana iya samun matsala saboda shi yana da hali kai magana amma inda ake son gasa ta kwarai ibada ibada ita ba ba ta aljihu ba yau an kaga mutum ya gina masallacin ka ne ma sai na gina a'a tana yiwa nan ba a same da wannan matsalai ko ya gina makaranta kyale shi yau waje ka samu tilawa ƙorani kai kai ka rike kudin ka dai kada ranka da an wata yin sadaka da dai za ka kai amma kakka yarda ka irin nashi kuma ba ka ka samu tilawa kai tai mai yiwa shi bai iya ta ba mai kuma kaya su kai tai ka samu kayan ya kara masallaci kawo yin sabka ɗari ka samu lada da yawa to akwai munafasa baina butuni kahalana tsakanin ɗiyan kahalan wa butuni himyara da kuma ɗiyan himyar addat wadda ta kai ila jala'i kahalana ya zuwa korar kahalana mana gasa tsakaninsu mana rigima da jayayya tsakaninsu ta waru abinda ya kai su kahalana ɗin suka tashi daga inda suke saboda ba a fahimtar juna suka bar wurin wa qad yushiru ila hada to lalle yana nuni zuwa ga wannan baqa'u himyara tsayuwan himyara tsayawar da suka yi a inda suke ma a jala'ika halana tare da tserewa ka halana da gudun da suka yi su suka bar wurin yana ya nuna tsakaninsu akwai akwai rashin fahimtar juna akwai hatsaniya tsakaninsu Allah ya samu dace malam yace wa yumkinu taqsimul muhajirina lallaba muhajirina yana yiwa waɗanda suka hijira wannan muhajirina ba waɗancan ba na qur'ani ba kana ɗan hijira waɗannan waɗanda suka hijira ai hijira suke muke magana ko to yana yiwa a lallaba su min butuni kalana daga cikin ɗiyan kalana ila arba'ati aqsam ya zuwa kashi hudu na farko sune al-azd wa kanat hijratuhum su kuma hijirarsu ta kasance ala ra'i sayyidihim abu sa ra'ayin shugabansu wa kabirihim da kuma babban su mai girman su shine Imran ibn Amr muzaqqiba wanda ake ce mai imrana dan amru muzuki ba to akan ra'ayin shi ne ya ba su shawara cewa su tashi daga wannan wurin su yi jira su koma wani wuri fasaru sai suka tafi yantakiluna suna cirata fi biladil yaman a cikin garuruwan yaman a cikin abin nan garuruwan yaman nan su tashi daga wannan gari zuwa wannan garin inda suka ji bai masu ba sai su kusa da inda suka ji bai masu ba kuma sai su kara yin gaba shi ne ma na wani basaru yantakiluna suka tafi suna ta cirata fi biladil yaman a cikin garuruwan yaman wa yursiluna ruwada kuma suna aika ma'aikata ko suna aika ma'aika haka ruwa da su ne waɗanda za su yi nan ba arsalu wari da hun ba adila dalwa wari guda ɗaya kenan da yawa ruwa don mu zange rikewa nake tuno mana ayin ƙura'ani in kalmar ta zo ta cije masu ka tuna fa arsalu wari da hun me wari da me neman ruwa wanda za a aika ya samu ruwa shi ake cima wari suna aika sun ma wa yursilunar ruwa da suna aika masu neman ruwa haka sun ma saru ba da zalika sa'annan suka tafi bayan wannan ilal shimal ya zuwa arewaci arewacin ina arewacin yaman shine nan wajen su makka ko saboda su suna kudu kenan makka tana arewa gare su ko wa sharq da kuma gabas suna aika mutane ko kuma suka tafi bayan haka zuwa ko dai arewacin garinsu wajen su makka kenan ko kuma gabas wajen wasu kasashe irin su bahrain irin su oman wa hunaka ko kuma da yace wa haka ga shi ne manan haka muna gane wa ku haka ismu fi'ilin ne sunan fi'ili ne na amur ismu fi'li amrin sunan fi'ili ne na umarni ma'anar shi hud ka karba sai a ce maka haka me yasa zama to sunan fi'ilin amr saboda baya karban ya'ul mukhataba haka kawai ake faɗin shi baya karban ya'ul mukhataba amma yana nuni akan me yana nuni akan nema akan umarni amma ka kalmar khud ita tana karɓar miyawar makaka cewa khudhi ki karɓa to duk fi'ilin da bai iya karɓar ya irin wannan ya tamaci sannan kuma ba ya karɓar nunu taukidi to ismu fi'ilin ne mai alfiya na cewa wani ismu illam yaku linnuni mahal fihi هو اسم فعل نحو صحو هيا هل da lokacin da ka samu fi'ili baya karban nuni taukidi ko baya ka ya mukhataba kamar sah kamar hayya hal kamar haihata haihata fi'ili ne haihata haihata ai ba'uda ba'uda yayi nisa yayi nisa ko baya daukar mi ba ya ɗaukar ya'ul mukhataba ta mace ko ba ya ɗaukar nunin taukidi bari mu bar nahun haka nan malayin cewa haka ka karbi tafsilal amakin bayani dalla-dalla na wurare allati saka nufiya wanda suka zauna a cikinta ba da rihlati bayan balaguro nihaiyan na ƙarshe muna ganewa ku na ga wuraren na dai bari mu bar karatu haka karatu ne mai nauyi bari mu zanki ban sha hankali ko Allah ya sa mu dace wanda muka fara daidai Allah ka ba mu lada a zangi nazari a zangi diba karatu tun bai nisa ba ana diba sai a rike shi amma in yi nisa shikenan ko an ce kai nazari me za ka nazari yanzu da kun gaiwa dan kaɗan muka yi ba kama wancan ba ko wancan ba dai ba mu yi da yawa ba amma dai wannan bai kai wancan ba ya kamata a zangi dibawa a zangi nazari saboda mutum ya karda kuma shi yake nuna ka ci unwanin zaman da kai makaranta ba ka bar lokacin ya tafi haka nan ba kawai Allah ya ba mu yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya Allah ka shahi mana hawayen mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen duk wata wahala ya Allah Allah ka raba mu da talauci da yunwa ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah ka sa mu kare da duniya lafiya abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka kara musu mamata Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka amsa mana addu'o'in Allah ka ƙara ma musulmi haɗin kai ka raba su da rabo kai ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su daga yan ta'adda da yan bindiga shugabannin mu Allah ka ƙara musu gaskiya da riƙon amana da son talakawan su Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka raba su da mugayen mashawarta ya Allah Allah ka amsa mana Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai hajiya amma da ba ta da lafiya makwabciyan mu makwabciyar masallaci Allah subhanahu wata'ala ya bata lafiya Allah ya tashi kafadinta da sauran dukkan marasa lafiya gaba daya Allah ya ba su lafiya duk waɗanda suka taimaka akan karatun da muke yi Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi ka saka musu da gidan aljanna kuma Allah ka shayi musu hawayen su ka biya musu bukatun su gaba daya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين